والاستثناء قال الأول والصعد والشقاء لا يبدل وبالجواز للسجائر على الأنبياء ومال كافر على وأثبت الكسب وأن المعرفة واجبة بالشرع ثم الصفات كهالكية ورازقية حادثة تقول الأشعرية آه وكلها ليست بلمهات حتى تودي للمناقرات ومذهب المحققين منهما ألا يرى مبدئا أحدهما to mahatalafa da ash'ariyawa da maturidiyawa ba su sabani ba fi kauli ahlul hirzi a cikin maganar ma'abuta kiyayewa illa bi sab'in sai a wasu matsaloli guda bakwai julluha fil lafzi da mafi yawan wannan sabanin ma aka duba sai a ga sabani ne lafzi ba ma'anawi ba da hazal istisna ya qala al-awwal ash'ariya ce ta yi mutum ya ce ana mu'minu insha Allah maturidi ko ya ce baya ce ba وسعد والشقاء لا يبدل da kuma cewa zama wa mutum mai arziki ko zama wata tababbe abu ne wanda yake tabbatacce ba zai taba sauyawa ba maturidi ko yace a'a wanda yake aiki mai kyau yanzu ya zama mai arziki in kuma an jima ya koma aiki mummuna sai ce ya koma tababbe shikenan ashe ana iya samun sauyawa kenan wa bil jawazi lisagairi ala al anbiya su kuma ashariyawa sun tafi zuwa cewa ta yiwu ba wai ya afku ba yiwuwa ne a ce annabawa su aikata abin da yake sagira inda yake dai sagira ai daman kamar ba laifi bane in dai an nisanci manya ko kowa ma cewa ka inta sini buka bayar mata yana wani muka fil auka sai ya tuku kuma sagira ba lalle ne ta zamo wato sagira da suka ce ta yi su ma afkuwarta daga annabawa banda wadda take mai batawa ga mutunci sagira ke annabawa masu rijiya ko kusurwa ba za ta bai yiwuwa ba da kuma mata da
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم وعدل الصحاب نعم وعدل الصحاب والنساء أفضلها البتول والعذراء أفضل أمهاتنا الجراء خديجة عائشة الحمراء مالك وشافع وأحمد والحنفي لهم طريق طريق أحمد والعشعري مقدم جنيد طريقه مقوم مفيد نعم وعدل الصحاب to wa'adala sahabu yana daga abin da ahli sunnati gaba daya suka yi ijma'i bisa kudurce shi abin da yake suka dogara da nasosi da yawa na qur'ani da na hadisi cewa sahabban annabi Allah ya gare su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su gaba ɗayan su Allah ya gare su adala dukkanin su adalai ne duk sahabban annabi adalai ne hamma ya zamo aka sa wannan ta zamo ita ce nukuda da za ta raba mutum daga ahalus sunnati cewa ya zamo zai ware wani cikin sahabban annabi ya ce ban da wani a duk sahabban annabi gaba ɗayansu adalai ne saboda ga nasosi na qur'ani wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu anhu لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم to an ayoyi dai da yawa ne fuqara il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yattaquna fallan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum sadiquna والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مظلوم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا kaga wannan aya ta nuna cewa duk wanda yake iya sahaban annabi to Allah ya yarda da shi cewa kuma wannan ya tabbatar da adalcinsa wato kuma cewa inda ba don adalai ba ne ubangiji zai zaɓe su su zama su ne za su isar da aiki domin aikensa da ya ga annabinsa annabinsa daga ba ya koma gare shi suwaye suka isar da aiken wannan wanda suka gani su ne sahabban su ne sahabbansa to tun da yake ya zaɓe su don isar da addini don adalai ne kenan a akwai hadisi na annabi da yake cewa ya halilu hazal in in kullu in salafin khalafin ibini ko ko ma'anar haka dai cewa wannan ilimi sai shi ma za a samu wanda suke adalai da za su riko shi daga magabatansu domin ya zama hujja ya zama wanda zai riko din ba adali ba ne kaga ba hujja kenan a cikin rikowarsa to a shi kenan sahaban annabi gaba ɗayansu adalai ne wato shiriyarsa na yadda shehu labani ke kama na nazar ruhun ɗari ko sawa'u ba mu da wani tafarki da za mu kai ga annabi ba sahabban nan ba in mun ce za mu rena su ko ko za mu ware wani mu rena to shari'ar ta annabi ne ba ma san fa mu yi aiki da ita qur'anin kansa daga annabi muka rika a wanda ya rika dai a ƙarshe sai an kai kan sahabban ko sai an kai ga sahabban su suka karba wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa ahlus sunnati suka tafi zuwa cewa sabon annabi gaba ɗayan su adalai ne akwai kuma hadisai da yawa a irin yadda annabi yake cewa Allah Allah fi ashabi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah a cikin lamarin sahabbai na duk abin da ɗayan ku zai ba zai taɓa kaiwa matsayin su ba duk abin da ɗayan ku zai ba zai taɓa kaiwa matsayin su ba yanda shi wani zani Allah ba gare shi yake cewa ai duk wani aiki da zani na mu ce muna son mu gwaninta addini duk kokarin mu a ciki to kamar tafiyar tsuntsu durwa kamar tafiyar durwa ne tare da wato yadda take tashi yadda durwa take tashi a guje a ce za a kwatanta da tafiyar kiyashi tafiyar kiyashi ta ko mutum ma ya taki daya in kiyashi ya gaba wannan takin mutum daya ana kaɗan ba to za a ce za a ga za a gama da tafiyar durwa fa amaluna ma'ahum kama dalil shekuna ka saurin kadati ma'adadi bi numailati fa amaluna ma'ahum kama qala shehuna ka saurin kadati ma'adadi bi numailati yanda ya shehu na zufi ya kawo ko to to ahlu sunnati gaba ɗaya sun da mukan cewa sabon annabi Allah ya gare su dukkanin su adalai ne saboda waɗannan dalila to amma an samu waɗansu batattun mutane wanda su ba haka suka tafi a kai ba saboda fitowarsu daga ahlu sunnati akwai matsalan shi'awa wanda su suke faɗan baƙaƙen maganganu ga manyan sahabban annabi su ware wa'yansu su ce su ne kawai nasu ko da yake tsakanin su akwai saɓani misali akwai irin zaidiyawa wanda suna shi'awa ne amma su duk sahabban na annabi ba wanda suke faɗawa wata baƙan magana ba wanda suke cewa wannan yayi kaza maras kyau sai dai su ce su a iya ta fahimtar su sai da ali shi ya cancanta ya zama halifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin ya fi ɗaukaka daga abubakar shi yasa shi ya cancanta ya zama halifa amma tunda shi da kansa ya yarda abubakar din ya zama halifa shi ke na hilafancin abubakar ta zama daidai to su wa'annan zaidiyawa ke nan to su ma cikin shi'awa suke wato amma a cikin shi'awar su suka fi kusa da ahalus sunnati domin abin da ya kawo ma shi zai dubna aliyu wato zaidu dan ali dan husainu dan sayyidina ali to abin gare su ake dangana su gare shi ake dangana su abin da yasa sauran shi'awa suka yi masa tawaye saboda sanda ya tashi zai fita zai tawaye ga shabin na abu malik halifa umariyawa sai suka tambaye suka ce me za ka faɗa game da abubakar da umar sai ce to ni yadda na tadda ubana yana fada a kansu yana girmama su ya ce manyan sahabbai ne na annabi da suka ce a to mu in ne ba za ka fada musu bakan magana ba ba mu ba kai ba za mu bi ka ba sai suka kyale shi ya tafi yakin sai yan kaɗan wanda suka bi shi wato wanda aka kashe shi ma a wannan yakin to zai duna aliyu to shi yasa su sauran wanda ba su bi shi ba ake ce musu rafirawa amma shi masu bin sa zaidiya ba su ba cikin rafirawa suke ba amma dukkanin su dai shi'awa ne to akwai kuma hawarijawa wanda su sun yadda da abubakar da umar amma kuma wanda suke suka daga usman da duk wanda yake ya zo baya duk sai su soke su gaba ɗaya cewa dukkan su sun abin nan sun kauce ne to akwai kuma irin mu'tazilawa wanda su akwai a cikin su ma wanda ba wanda ba sa suka cikin sahabban annabi masalan nazzabu ɗaya daga cikin manyan su na isabun nazzab duk suka kusan duk manyan sahabban na annabi ba wanda bai suka ba abubakar wanda aka rawaito daga gare shi game da gadon kaka cewa to zan faɗa a cikin lamarin gadon kaka da abin da ni na fahimta sai yace to waye yace inji nazam yace to waye yace masa ya mana magana abin da ya fahimta addinin Allah kawai Umar yace ai akwai abin ba daidai wanda waye abu ba daidai ba ne cewa ai ye kaza ye kaza ye kaza ye kaza yace yayi kokonto yayi ne ne yayi ne ne Usman yace ai ba abin da ne ba Ali yace ai akwai sanda na ke nuna mutane cewa ko ai wahayi ake masa ne ko wani abu duk dai irin sai abdullahi mas'udin kotu damar wannan kamar gona ce ta faɗan bakan maganar don cewa ya shi bai gama mutumin da ya fi shi karya ba ya ce mutumin da ya ce ya ga aljanu ya ce wai an tsaga wata biyu ya ce kuma wai ya zuwa kawai annabi ya ce a sa'idu na sa'idu fi baɗi mai ummihi ya ce duk wato irin suna zamu dai domin yana cikin manyan mu'tazilawa amma ya kai wa'yansu maganganunsa munana da yake faɗa hatta almajirinsa jahizu akwai inda ya haka ita wata magana sa sai ce la rahimallahu nazama wa la man qala bi qawlihi wannan wannan babban almajirin sa ne sai yake cewa kada Allah ya ji kan nazamu kada Allah ma ya ji kan wanda ya magana irin tasa saboda ganin irin munanan maganganun da ya ta faɗa da irin yadda ya ta sukan malaman hadisi cewa ku ne kuka ce kaza haka kawai kuka ce annabi ya ce wai magi ai mina da wafi na alaikum wa da wafi wa amma kare kaza da kaza to kare ai ya fi amfani za ku yi annabi ne za ku yi annabi ƙarya yanzu wata ita ta kawo maganganu dai to a duk wannan dai wato nukuda babba ita ce dukkan wanda yake bai yarda da sahabban annabi ba to burinsa ya bar addinin domin addinin dai gaba ɗaya daga gare su ne daga gare su aka karɓa ata ƙone rullanu mahum udulu man tura sabitun bihil iddi'a'u idan ɓatattu yanzu sa iya cewa su waɗannan ba adalai ba ne to su ta ina masu cewa su sabanin ba adalai ba ne ta ina suka samu yadda za a fitar da adali da ba adali ba su faɗa ta ina suka samu a ƙur'ani ne to ƙur'anin a wajen wa suka karba a hadisi ne a nene ne to ta wajen wa suka karba ta yaya za a yi a ce za a ware sahabban annabi a ce kuma za a yi riko da addini ba wanda za a yi a ware sahabban annabi ko wanda daga cikinsu ya zama a rena shi amma a ce kuma za a yi riko da addini wanda duk zai riko da addini to ya dole sahabban annabi dukkaninsu dukkaninsu ya adalar sahabu sahabban annabi gaba ɗayan su dukkaninsu adalai ne Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. To, الذهاب والنساء وقول الحلوة والحدراء قول الأمهات النجاة ضراء خديجة عائشة الحمراء مالك وشافع وأحمد وحنفي له طريق أحمد والعشائري مقدم جنيد وقومك ومدير والنساء to nisa'u to malam yace su kuma mata gaba ɗayan matan da Allah yake ya halicce su matan da Allah ya halitta gaba ɗaya a furaluha waɗanda yake sun fifita a ciki na fifita a cikin su a fadima yar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna fadima da kuma sayyidatuna maryam su ne mafifita a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa maza da yawa sun samu cika amma mata kaɗan ne ba wanda ta samu cika a mata sai ko maryam sai ko asiya sai fadima ya ce kuma ɗaukakar aisha bisa sauran mata kamar ɗaukakar tuwo ne bisa sauran abinci to a madaukakan matan nan dai wato su biyun nan da maryam da kuma fadima suke kan gaba a wajen mafiya yawan malamai sannan kuma waɗanda suke bayansu kamar ita asiyatu kamar ita wato aisha sai da tuna aisha to kamar mahaifiyar ita fadima din hadija sai da tuna hadija to a cikin matan annabi wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa matsayinsu a wajenmu kamar matsayin mahaifinmu ne wa uwa azwajuhu ummuhatuhu to wa azwajuhu ummuhatuhu matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyaye ne ga mummune dukkaninsu to a cikin mata nan na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin su wato yayi wa fati ya bar guda tara ne yayi wa fati ya bar guda tara kuma wato tsarin yanda ya aure su yanda ya nake cewa ne khalilu khalilu saba a qalihu la zaini halati zahajiduha ramzan sahihan muhazzaba wato farko a cikin mata wadda annabi ya aura farkon mace da annabi ya aura ita ce sayyida tuna hadija wanda yake ita tsawon zamanta da annabi annabi bai auri wata ba sai ita kaɗai sannan kuma bayan mutuwarta ya auri saba saudatu kenan ne sun ɗin nan wannan nuni ne ga saudatu cewa bayan mutuwar khadija wadda annabi ya aura ita ce saudatu sannan kuma bayan ya auri saudatu wato akali ainin nan nuni ne ga aisha aishatu wato bayan ya auri saudatu kuma ya auri aisha hula ha'in nan shi kuma nuni ne ga hafsatu wato bayan ya auri aisha ya auri hafsatu zainu wato zauren nuni ne ga zainab annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata biyu dukkan su suna da suna zainab daya ta mutu tun a rayuwarsa ta mutu tun a rayuwarsa ɗaya ko ta yi jinkiri wato amma bayan wafatinsa ita ce farko a matansa da ta yi da ta mutu ɗaya zainabin to wannan zainabin ta farko ya aure ta bayan ya aure hafsatu sannan kuma halatin ha inna nuni ishara zuwa hindu wato ummu salama ha ishara zuwa ɗaya zainab ɗin jiliha ishara zuwa juwairiya wato sai juwairiya ramɗin raɗin raɗin ishara zuwa ramlatu wato bayan ya auri juwairiya sai kuma ya auri ramlatu sahihan sadin nan ishara zuwa safiya bayan ya auri ramlatu sai kuma ya auri safiyatu muhazzaba nimin nan ishara zuwa maimunatu maimuna ita ce ƙarshen matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura to amma wato mata yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya bari guda tara ne guda tara ne domin yanda hadija ta wafati tun a makka kuma ita wannan zainab din bayan ta farko wadda ya aura ita ma bata fi wata shida ba a gidansa ta wafati tun yana da rai to a mata nan na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake ubangiji ya bayyana mana daukakar su ya bayyana mana matsayin su a wajen mu annabi sallallahu alaihi wa sallam shine fiyen halittan Allah shi yasa duk matar da za ta zauna da shi sai da take madaukakiya al khabithatu lil khabithina wa tayyibatu lil tayyib to wa tayyibatu lil tayyibina lalle sai wadda suke tsarkaka su ne za su zauna da tsarkakan maza sai tsarkakan mata to a cikin mata nan na annabi sallallahu alaihi wasallam an sami sabani na malamai cewa wacce ce tafi a cikin su wacce ce tafi a cikin su wasu sun tafi zuwa cewa wadda yake tafin shine akwai ummu nan mafifita a cikin mahaifanmu mata alagarra'u ita ce madaukakiya mai haske ya hadija wasu malaman suka ce hadija ta fi domin lokacin da aisha take cewa da shi ai Allah ya musanya ma wadda ta fita ya ce ai Allah bai musanya mu wadda ta fi hadija ba kuma duban cewa irin yadda ta tsaya take maki addini tun farkon zuwan wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda shi Yusuf Nabhani yake cewa wa zaratu ala nubuwati lamma جاءه الوحي وكان من هلوهاء تاتي مكيشي بس إسد النبي تاتي مكيشي بس إسد أيكي domin lokacin da aike ya zo gare shi lokacin da Allah ya aike ya zuwa gare shi ita ce gaggawar imani mafi yawan malamai duk sun tafi kan cewa ita Hadija ita ce farko wadda ta yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa harunahu fa harunahu bi Allah shadda al-azra minhu wa ma biha izra'u ita ce matsayin wazirinsa kamar matsayin waziri ce domin da ita ubangiji ya taimaki lamarinsa ba tare da tawaya ba ta taimake shi ta taimake shi ta taimake shi ta taimaki addini gurare da yawa wanda waninta bai tsaya wannan matsayin ba to shi yasa wasu suka ce a ita ce tafi wasu suka ce da wasu kuma suka ce aisha aisha ita tafi su dai biyun nan an yi makan cewa duk sun fi sauran matan annabi to amma tsakanin su wacce ce tafi wanda shi su yi ne yake faɗa a cikin kaukabo wa afralun nisa'i duk ta haƙiƙi khadijatu ma'abnatin siddiqi wa fihi ma salisu hal waqafu wa fi اب- آه، وفي آه، ابنته آه، وفي- وفي آه، وفي ابنته آه، زلهلفق في والمترى تقدم الزهراء ولو على مريم للجراء wato cewa mafifitan iyayenmu su wato mafifitan matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyidatuna Aisha da kuma sayyidatuna Hadija amma tsakanin su wacce ta fi wata to an samu zantuttuka uku ga malamai akwai wanda suka ce Khadija ta fi akwai wanda suka ce Aisha ta fi suka ce ai Aisha saboda ɗaukakarta ubangiji sai da ya aiko mata da gaisuwa kansa ya aiko ma- ya aiko mata da gaisuwa ah, kuma cewa ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura budurwa kuma ah, an gamu kan cewa duk matan mummune ba wadda take ta kai ita a ilimi a alamun alimati fin nasi an ha kadarawa shaɗara dini na ulama'u za tu faralin lauka na yi kusamu fi kulli nisa'il wara farannan nisa'u rahamman araka rahamanu surata ha qablu hawata al hariratul harra'u dawla tarin la wa nari wa fatul laka kana yani ma hazal sa'u cewa ita ma Aisha tana da waɗansu darajoji tun kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta aka kawo masa surarta daga aljanna aka kawo masa surata daga aljanna kuma cewa a a- eh, wato fifikonta da za a ce za a raba shi tsakanin dukkan matan talakai to ba sai samu mata ma sun fifita sun samu fifita bisa maza kenan eh, za ku kawo lauka ne ku samu fi kulli nisa'il wara farannan nisa'u to shi yasa aka samu sabani tsakanin malamai to wasu ka ce Aisha ce tafi salisu hal waqafu amma zance na uku shine cewa mu imani dai da cewa Khadija da Aisha su ne mafifita a cikin matan Annabi ba tare da mun ce ga wanda yake ta fi wata a cikin su biyun ba to kuma wannan sabanin zalhulku wannan sabanin kofi shi ma an same shi tsakanin malamai a cikin aisha tare da yar annabi ita ce ba sai da tuna fadima amma wal murtara zancen da malamai suka fi yarda da shi taqaddumu zahara'i cewa dai yar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da tuna fadima ta gabata bisa dukkanin mata walau ala maryama min garra'i ko da kan maryam ma'abociyar ɗaukaka ko da akan maryam cewa ita fadima ta samu ɗaukaka inda shehu tijjani cewa wani allah da gare shi ke tabbatarwa a jawahiru cewa ai ita fadima bayan wafatun mahaifinta an ba ta wani matsayi wadda ba a samu wata mace da ta ɗau irin wannan matsayin ba tun da yake batulu ce wato ita tana halin da a kowane a koyaushe za ta iya ɗaukar nauye-nauye saboda irin abin da yake afta gare su a rayuwarsu a wa'yansu lokuta to amma ita sai da tana faɗi ma Allah ya ɗauke wannan daga gare ta sai zama tana da iko tana da damar ɗaukar duk wa'annan nauye-nauye shi yasa bayan wafatin mahaifinta wata shida ɗin da ta yi kafin ta wafati ta ɗau matsayin da wata mace ba ta taɓa ɗaukansa ba ba taɓa samun wata mace wadda yake ta ɗauka ba shi yasa malamai da yawa suka tafkan cewa ita kan ita ce abar fifitawa bisa dukkanin mata da annabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah da wannan bismillahir rahmanir rahim
wa malikun wa shafi'un wa ahmadu wal hanafi lahum tariqun ahmadu wal ash'ari muqaddam junaidu tariquhu muqawwam mufidu Am wa malikun to wa maliku imam malik malik dan anas dan malik dan abi amir wanda asalin su mutanen yaman ne amma sun zo madina suka sauka suka yi abota da banu taimullah shi yasa ake ce da su taimiyyun amma wala wato eh, sadakata ta abota ce ba wai don suna da wani ci a kansu ba shi imam malik allah dagare shi an haife shi hijira na da shekara tas'in da uku ya wafati hijira na da shekara ɗari da saba'in da tara Eh, wato ya wafati hijira na da shekara ɗari da saba'in da tara shekarunsa tamanin da shida a duniya shekarunsa tamanin da shida a duniya to
shafi'un da kuma imamin shafi'i abu abdullahi muhammad ibn idrisa al-shafi'i al-muddalami to wato shi imamin shafi'i da ƙuraishe ne da ƙuraishe ne kuma daga banul muttalif yake banul muttalif su ne yan uwan banu hashim dukkan su biyun 'ya'yan abdumanaf ne abdumanafin wato ya haifi 'ya'ya hudu guda biyu wasu ɗaya su ne muttalif da kuma hashim akwai kuma guda biyu wanda kowanne an ce uwarsa daban shi ne abdushamsin da kuma naufalu su daga abdushamsin din nan aka samu banu umayya to shi imamin shafi'i mutsalabiyi ne wato an haife shi hijira na da shekara ɗari da hamsin yau fati hijira na da shekara ɗari biyu da hudu wato shekarunsa a duniya hamsin da hudu ne kuma an haife shi ne a gaza ko da yake asalin su mutanen makka ne amma a gaza aka haife shi daga baya wato aka ɗauke shi aka je da shi makka ya girma a makka a nan yi wayo har ya haddace qur'ani a makka to wa ahmadu haka nan kuma imam ahmad imam ahmad ibn hanbali wato imami shafi almajirin imam malik ne to da kuma almajirin shi imamin shafi'in wanda shi ne imam ahmad ibn hanbali ash-shaybani shi kuma wato daga banu shaybani yake shi ko an haife shi hijira na da shekara 164 wato imam shafi ya girme shi da shekara 14 kuma yawa fati hijira na da shekara mai tan da arba'in da ɗaya mai tan da arba'in da ɗaya wato shekarunsa saba'in da bakwai a duniya shekaru saba'in da bakwai ye a duniya a su hudun nan wato shi ne na biyu a tsawon rai duk imam malik ya fi su tsawon rai domin ya yi tamanin da shida sannan sai shi imam ahmad wanda ya saba'in da bakwai to sannan kuma wanda za a faɗa nan gaba
wal hanafi haka nan kuma hanafi wato shi ne abu hanifa numanin musabitin numanin musabitin allah da gare shi wanda shi an haife shi hijira na da shekara wato tamanin duk ya riga su a wajen haihuwa domin ya girme imam malik da shekara goma sha uku ya girme imam malik da shekara goma sha uku kuma duk a cikin su hudun wato imam malik ne ke ya hada zamani da shi domin shekarar da shi abu hanifa ya wafati hijira 150 shekarar da aka haifi shafi'i ne sanda ya wafati kuma ba a haifi imam ahmad ba sai bayan nan da shekara goma sha hudu aka haifi imam ahmad shi yasa imam ahmad ya karba ne dai wajen wasu almajiransa irin su muhammad bin hassan to shi imami abu hanifa shekara saba'in ne a duniya an haife shi hijira na da shekara tamanin ne wafati hijira na da ɗari da hamsin to
lahum tariqu Ahmadu suna da tafarki wanda yake abin yabo cewa duk wanda yake ya bi su zai samu kaiwa da abin da yake shirya ce duk wanda ya tsaya abin ɗaya daga cikinsu to zai kai ga shirya su wayannan shagabannin wato su ne Allah ya bayyana masabobinsu ba su ne kawai ma'abuta masabobi ba akwai wasu mustahidan da yawa bayan su akwai wanda yake sun girme su akwai wanda suke sa'o'insu akwai wanda suke daga bayan su kaɗan wanda dukkaninsu mujtahidai ne kowanne a cikin su ka bi masabarsa za ka kai domin dukkaninsu akan shari'a suke yanda ne jawar tauri da yake cewa ne wa malikun wa sa'irul ayin ma kaza abul qasim hudatul umma imam malik da sauran shagabannu gaba ɗaya ba sai lalle wa'annan ba amma abin da ya sa wato da gaba ake cewa in dai wajen takalidi ne sai dai a yi da ɗaya daga cikinsu saboda masabobin sauran malaman duk ba a bayyana ta a littattafai ba yadda zai zama an ciro ta da cikakken bayani ko da za ka ga magana akan wata masaba ba tasu ɗin nan ba sai ya zamo tana buƙatar cikakken bayani wanda ba lalle wannan magana da kaga a kanta cewa ai malami kaza ya ce kaza ba mewa ba ƙarshen fa magana kenan ba ta yi an kawo abin ne da idlaki amma yana da takayidi da yawa ta yi wani wajen inda yake an kawo takayidin takayidin bai kai haka ba to amma saboda rashin jerantuwar aiki da masabata su haƙi zuwa gare mu shi shi yasa ba mu kai ga fahimtar haka ba shi yasa ake cewa ba za a yi takalidi da wani ba in ba wa'annan ba a yanzu a duk duniyar musulmi akwai masabobi guda takwas wanda yake tabbatattu amma guda biyar a ciki na ahlus sunnati ne wato akwai wa'annan guda hudun akwai kuma na zahiriyawa su ne na biyar din su ma wato saboda littattafan ibn hazm zahiri ya yi bayani cikakke a ciki kuma daga bayan sa an samu masu aiki da masabar a hankali shi yasa ake riskar da ita da wa'annan wajen cewa akwai bayani a kanta ita ma amma misali kamar irin masababin su sufyanu sauri ko su sufyanu iyanata ko wanda yana ake sun gabace su irin su hasanul basari hasanul basari kansa yana da tasar masaba wanda duk ya riga su tunda shi yawa fati hijira na da ɗari da goma kaga san da yawa fati sannan wa'inda suke manya ma a cikinsu suna yara suna yara ƙanana ba su girma ba to amma wato tasa masaba rashin jerantuwar curowa to masababin nan guda biyar na ahlus sunnati akwai ɗaya ta hawarijawa ita ce ta ibariyawa wanda har yanzu akwai ragowar su akwai ragowar ibariyawa a kasashen algeria tunis haka da libya da zanzibar haka da oman wanda kusan gaba ɗaya mutanen oman ma kusan gaba ɗaya su duk ibariyawa ne shi ya sa ma a yanzu zan littattafansu sun ƙara nashara sosai sosai tun da hukumar ƙasar akan hakan akan wannan masabar take shi ya sa sun tsaya da tajbidin littattafansu da yawa buga littattafansu da yawa wanda da aka buga da wanda ma ba a buga ba to akwai masabar ibariyawa ita ce ta shida akwai guda biyu kuma cikin takwas ɗin wa'anda suke na shi'awa ne akwai ta imaniyawa wanda su suka fi yawa dama imaniyawa wanda su ake kira ja'afariya su ne masarar mafi yawan mutanen iran haka da wasu a pakistan india da lebanon da syria da iraki to da dai mutanen su to akwai kuma ta zaidiyawa ita ma shi'awa ne su kuma a yaman suke kuma su shi zaidiyawa sun fi kowanne a cikin shi'a kusaci da ahalus sunnati tunda yake su ba sa aibata sahabban annabi illa iyaka su ce ali shi ne kan gaba a cikinsu cewa ba wanda yake ya kai ali a cikinsu to ta nan ne babban inda suka aka samu saɓani tsakaninsu da sauran ahalus sunnati amma ba sa aibata wani cikin sahabban annabi to wa'ina masabobin guda takwas wato suna nan a yanzu amma duk sauran masabobi gaba ɗaya sun zama babu su saboda rashin jeranto curowa da cikakken bayani to kuma a nan wato kama a masabobin nan guda hudu na ahlus sunnati in aka ɗauke ta zahiriyawa wanda su wa'yansu dalilan da yawa wanda sauran malamai suke isna su ba sa isnan su misali kamar kiyasi ba sa isnan kiyasi ballantana wa'yansu dalilan na daban-daban haka su masalihul musala haka su istihsani fi sadda zara'i to duk ba ruwansu da shi to su masabobin nan gaba ɗaya babban saɓanin da yake tsakanin su gaba ɗaya kowanne in za a warware zai koma kan abubuwa guda takwas ne wanda duk bai haura haka ba wasu ma su iya cewa gaba ɗaya zai koma kan abu shida ne kawai duk saɓanin da yake tsakanin na a masabobin nan inda ne ke cewa asbabu asbabu hulkil ulama samaniya min hal qira'atu atat li tadariya wal khulf fil hadith sunna jahaluhu wa shakk fi ma'na an-nusus misluhu ثم اشتراك اللفظ أو تعارض بين الأدلة لأمر يعرض والهلف في قواعد الأصول وعدم النس لدى الفصول أسباب هلك العلماء dalilan da ya sa akan samu saɓani tsakanin malamai samaniya ba su wuce guda takwas ba ka ga an ce wannan abu ya halatta a masaurar abu hanifa bai halatta ba a masaurar imam malik ya halatta a masaurar imam shafi'i amma a masaurar imam ahmad an ce karahiya ne da sauransu to duk wannan da ake gani sabubban su ba su wuce abu takwas ba kowanne a ciki min hal qira'atu wanda qira'a qur'ani tana daga abin da yakan sa sabani sabanin fahimta tsakanin malamai misali ayar da ta zo cewa wa yasalu na kani mahiri qul huwa aza fa tazlu nisa fil mahiri wala taqrabunna hatta anan qira'ar wasu suka karanta ta yadkhuluna sai sun tsarkaka daga jinin haira shi ne na ashe idan mace ta tsarkaka daga jinin haira ya halatta mijinta ya sadu da ita ba sai lalle ne ta wanka ba wasu ko sai suka karanta hatta yadda kuran hatta yadda kuran wato daga ita hara sai sun tsarkaka sun tsarkaka wato ashe kenan sai sun yi wanka yaran yin tsarkin daga jinin haira bai halatta mijinta ya kusace ta ba wannan duk ra'o'in kowace a ciki ta yi tawaturi daga annabi sallallahu alaihi wasallam an kire ta cewa ingantacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ko kamar misali cewa wajen kafara rantsuwa wanda yake zai kafara da azumi sai ya jeranta ko ko ba sai ya jeranta ba kaga akwai kidaya da yake aure ta daga nan masudin cewa fa man lam yajid fa siyam salasata ayyami mutatabi'atin sai ya kara mutatabi'atin a wajen cewa wanda bai samu ya fara da ɗaya daga cikin abin uku da aka ambata a baya bala ya yi zikun labi labi fiye malikin labi ya yi zikun na katin mai nan faka fara ta da amu ashirin ta sashi na yana su da ma fiɗi ne na ahalikumu au kisoto ta hariru raƙaba wanda bai samu ya kafara da ɗaya daga cikin wannan ba fa siyamu salasati ayyami ya azumin kwana uku to iyaka nan ne ko ko akwai muta tabi'atin akwai riwaya daga Abdullahi Mas'udin cewa ya karanta muta tabi'atin a wajen shi yasa Hanafiyawa suka ce ai dole sai an yi azumin nan guda uku a jere Malikawa ko Shafiyawa suka ce mutum ya azumin yau daya ya iya sha gobe sai jibi ya kara daya ya samu biyu kenan to irin wannan yana sa sabani tsakanin malamai haka nan kuma wal khulfu fil hadisi in an samu sabani a cikin hadisi kowanne daga cikin malaman ito wa shakku fil hadisi an samu kokonto a cikin hadisi wannan ya ce a ruwaito wannan ko ce a'a ba a ruwaito ba an faɗa masa ya ce a wannan hadisi san san bai inganta ba misali kamar sabanin da aka alƙunutu kaga masabobi daban-daban akan ya ake alƙunutu ko a ake yi masabar imami shafi'i da ta imam malik sun tafi zuwa cewa duk sallah asuba za a yi mata alkunutu amma wuturi ba a yin alkunutu amma abu hanifa da imam ahmad su ko sun tafi zuwa cewa ba a yin alkunutu a sallah asuba in dai ba wani abu ne ya faru ba sai dai a wuturi ne za a yi to me ya kawo haka hadisin da aka ruwaito akan alkunutun nan su anafiyawa da hambaliyawa wani wato hadisin da ya nuni da cewa alƙunuta sallah asuba suka ce wani hadisin ba tabbatacce ba ne shafi'awa ko da malikawa suka ce wannan hadisin tabbatacce ne to wannan sai ya kawo saɓani tsakanin su wannan sun ce tabbatacce ne wannan sun ce ba tabbatacce ba ne to haka abin da ke tafiya sun majahaluhu sannan ta yi wannan ya san hadisin wannan ko bai sani ba ba wanda shi kadai ya san duk hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya da'awa haka kowanne na sanin gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi ne a ciki imami shafi wanda san da ya zauna a bagadada yake cewa da imamu ahmad kun ga ku ne manya a ilimin hadisin nan kun fi mu sanin yawan hadisin shi yasa in kun samu hadisi za saha inda kuma hadis fa alimni bihi in mun samu hadisi ingantacce to da Allah a ringa faɗa mana imamu shafi'u yake faɗa wa imamu ahmad wannan tare da cewa shi imamu shafi'u shi ne malamin imamu ahmad abin da yake ya shafi sanin ma'anar hadisin abin da yake ya shafi usulu duk imami shafi'i shi ne malamin imamu ahmad amma wajen sanin ainihin yawan hadisan imamu ahmad ai shi ne akan gaba shi ne a kan gaba to kowanne ya sallama wa kowanne a matsayinsa shi imam ahmad yake cewa da imami yake cewa game da imami shafi yace ai ba mu san nasihin hadisi da mansuhi ba ba mu san amin hadisi da wanne ne mu kame ba wanne mu san wanne ne mu bayyani ba sai da muka zauna da imami shafi zaman mu da imami shafi shi yasa muka san wannan to kuma ana cewa da ku ne manyan hadisi in dai kun samu hadisi ingantacce to a faɗa mu tare da faɗa wa saha inda kuma hadis fa a alimu bihi in ya hafi ya inganta a zo ku ko ka sanar da ni da shi to akwai wasu baitoci na shi ina ne shafin wanda yake cewa قالوا يزورك أحمد وتزوره كنت الفرائل لا تفارق منزلا إن زارني فلفرمه أو زرته فلفرمه فالفرق في الحالين له قالوا ومتعني سيسي تتشوى يزورك أحمد سيم جاء إمام أحمد يا زو وجهك يا زو يزيرتك كما كيني كان غبا كيني ببا وتزوره وكما سيم جاء كاجي وجهك كما شيني ببا kuntu to ni bayanin da zan mutu shine alfara'ilu la tufariqu manzila ai irin su imam ahmad duk in dai wata fifiko ake nema in dai wata daraja ake nema to a je gidansa a je saboda ya in zara ni in kun ga zo ne na fali faralihi domin babban mutum ne babban mutum an san shi da bibiya sai ya sai ya je wajen ne mutane don jawo kansu ko an zo ku ho fali faralihi in kun ga kun bar ne na je wajensa to dan na san babban ne shi yasa na je wajensa falfayu fil halaini la ai a kowane hali shine dai babba in ji imamu shafi yake fada amma kuma da ya fita daga bagadada sanda ya tafi misra yake cewa na fita daga bagadada amma duk bagadada gaba daya babba daya wanda yake ya fi sani ba daga ima daga ahmad daga ahmad ibn hanbal to to shi wato akwai sanda shi imamu shafi ne mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake ka ce da ahmad za a gama shi da wata babbar jaraba amma ya haƙuri ya san duk yana za a yi jure sai ya yi mutum musamman daga misira ya tafi daga bada don ya faɗa wa shafi'i haka an dai ya faɗa wa wato mani shafi'i ya aiki mutum daga misira zuwa daga bada don ya faɗa wa imam ahmad haka to da ya ya faɗa wa imam ahmad haka sai imam ahmad ya kuka yace ka zo yanzu ka zo ban da komai amma wannan albishir din da ka kawo min ya isa min albishir babba amma babban abin da zan yi bara an tuɓe rigata ta jiki na in baka ita ke nan da ni amma bara an tuɓe in baka ya tuɓe ya ba shi shafi yake kaga har ya ba ni riga yace to ba yanda zan yi ba zan raba ka da ita ba amma jika a jika in sha ruwa yasa aka jika ya sha ruwa to haka dai wato nan wannan suke ganin girman junansu haka nan wannan suke ganin girman junansu to sannan wato shakku fi ma'anan nususi akan samu wal hulfu fi ma'anan nusus wani abin da yakan kawo sabani tsakanin malaman nan sabani a cikin ma'anan nasi akan samu sabani akan ma'anan nasi misali a watar gabuna an tanke hunna ki an tanke hunna ne ko min an tanke hunna kuna kin an an tanke hunna kuna kin ku aure su ko kuna kwaɗayin ku aure su ko kuma cewa wannan cewa wannan wato wato illa an yafuna aw yafu allazi bi yadihi uqdatun nikah wane ne allazi bi yadihi uqdatun nikah waye kullun auren yake hannunsa miji domin shi ne yake ya saki ba sauran aure ko ko wali domin shi ne in ba shi ba za a kulla aure ba kowanne cikin wannan lafazin yadda aka kawo jumlar zai iji timalinsa zai iji timalinsa cewa ana nufin miji duban da cewa da zarar ya ce baya aure ai ba sauran aure ya yi timalin kuma shi wali domin bai ce ya bayar ba in bai ce ya aurar da abu wani ba auren zai yi lalika in ya bi wali ai ba yin aure sai da wali to sun mashtirakun lafzi istilakin lafzi yana daga abin da yake kawo saɓani tsakanin malamai ƙar'u yana zuwa da ma'anar jini yana zuwa da ma'anar tsarki shi ke nan sararar wa mutallaka ta tarabbatu da amsin da talakata goro eh imam abu hanifa da ruwa mafi inganci sai imam ahmad a masarar imam ahmad suka ce jini da ta ce jini uku shine iddatta abu imam malik da imam shafi'i suka ce a tsarki ake nufi a wajen da ta tsarki uku shine ake nema shine ya gaba akan ta wato ta tsarki uku ta gama idda kenan au ta'aruru bainal adillati akan samu kuma ta'aruri tsakanin dalilai wannan hadisi ya zo an ce maimuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta yana muhimmi hadisi ne ingantacce akwai kuma hadisi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ba yana cikin harama da haji ko umra ba kaga an samu ta'aruri kenan wannan fi qawaidul usuli sabani a cikin qawaidul usul cewa misali kaza hujja ne ko ba hujja ba fadin sahabi hujja ne ko ba hujja ba a sharu man kaulana hujja ne ko ba hujja bane to wannan ma na kawo sabani tsakanin malamai wa adamun nassi na dal fuhuli cewa ba wani nassi akan matsala shi ma yana cikin abin da yake kawo sabani tsakanin malamai to wannan wato abin da yasa dole a irin nan a, magana tana bukatar a ƙara tsawaita ta illa ga shi lokacin ma gaba ɗaya ya tafi to amma saboda a yanzu an samu abubuwa daban-daban sun taso akwai wanda yake sun taso mutum ya karanta hadisi dari ya karanta dari biyar ya karanta dubu sai ya rena duk malaman da suka gabata cewa ai waje kaza sun yi kuskure ga abin nan ba to kuma akan samu waɗansu su kuma wanda ganin irin ɓannar da ba a ri daga masu kula da hadisin nan suke yi su kuma su su ga cewa ma wato tsayawa ma karanta hadisin kamar ba wani abu bane illa abu ne wanda ma yake sa mutum ya bi wata bauɗaɗɗiyar hanya to birin nan babban abin yi shi ne a tsaya a fahimci menene ainihin gaskiyar abin ne hadisi annabi gaba daya tun malaman nan sun gamu kan cewa wajibi ne a yi aiki da shi wa qawlu alamil huda la yu'malu bi qawlina bilahi lafin qasalu fi wujubul ahad bil hadisi bilahi lafin fil qadimi wal hadisi قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أهل بأقواله حتى تغرى على الكتاب والحديث المسرة ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة في كل كلام منه قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إذا رأيته قولي مخالفا لما رويته من الحديث فرم الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك